من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جلالي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara mun kwana jiya a wannan suratu suratul nahl muka kwana wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan kowane bangarora guda biyu na waɗanda suka zalunci kawunansu yadda suke cikawa da waɗanda suka kyautata a duniya ga su ma irin yadda suke cikawa ga irin sakamakonsu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu ya ce wa ƙila lillazina taqu ma za an zara rabbukum qalu khairan lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanatun wa ladarul akhirati khairun Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa waɗanda suka kyautata a rayuwarsu ta duniya Allah ya tanadan musu watan aljanna Allah ya tanadan musu kyaukyawar rayuwa ya ce kyaukyawar rayuwar nan ita ce watan rayuwa akan kana'a gode ma Allah akan duk abin da Allah ya bayar sannan wala darul akhirati khairun watan lahira ita ce mafificiya bisa ga duk abin da suka samu na jin daɗi a duniya na alkhairi a duniya abinda Allah ya tanadan musu na alkhairi gobe kiyama a aljanna khairun shine mafifici yace wala ni'ma darul muttaqin ma dalla da gidan masu tsoron Allah to dan muka kwana a gidan masu tsoron Allah Allah ya tabbata mana da shi jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalik yajzi Allahu al-muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala ce menene gidan masu tsoron Allah kamar an tambaya ina ne darul muttaqin wanda ake cewa madalla da shi sai aka yi bayani aka ce ai jannatu ajnin ita ce aljannan nan ta zama ita aljanna in an shiga ba a fita in an shiga ba a fita in an shiga ba a fita don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kiranta jannatu adnin aljannar zama ba a luga ya ce adana bil makani a kama bihi ya zauna a wuri sai a ce adana bil makani ai a kama bihi shine ma'ana to wannan shine jannatu adnin yadkhulunaha wanda za su shige ta anan malaman nahau suka ce zai iya zama jannatu adni ya zama makhsusun ne bil madhi kasa akwai makhsusun bil madhi a a wajen ni'ima da makhsusun bil dhammi a wajen bisa kamar ka ce ni'imar rajulu sai ka ce zaidu ni'imar rajulu zaidu to haka ka ce ni'ima darul muttaqin jannatu adni aljanna zama madalla da gidan masu tsoron Allah ita ce aljanna madalla da gidan masu tsoron Allah ita ce aljanna to ya ka zo bayani tahlili na wajen malaman nahau in an zo sai a ce jannatu adnin nan maksusun ne bil madhi maksusun bil madhi kamar da ake cewa ni'imar rajulu zaid a ce zaid shine maksusun bil madhi madalla da gidan masu tsoron Allah shine aljannan nan ta zama yadkhulunaha da suke shigarta tajri min tahtiha al-anharu wadda al'anharu kurmu guda hudu suna gudana min ta ha ƙarƙashin wannan aljannat na farko dai ga ruwan daɗi anharun min ma'in ghairi asid ruwa wanda bai jirkita ba wanda bai da barci bai da ɗaci bai da zarfi ruwa mai daɗi wanda bai jirkita ba anharun min ma'in ghairi asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da kuma korama ta nono wadda shi ma ɗanɗanansu bai jirkita ba bai tsali bai bashi bai ɗaci duk wannan sannan wa'an harun min kamar da zasa da sharibi sannan korama ta giya wadda take mai daɗi ga masu sha ko da suke sha suna jin daɗinta sannan wa'an harun min asalin musaffa watan korama ta tatattar zuma waɗannan su ne koramu guda hudu waɗanda suke gudana ƙarƙashin aljanna ko kuma suke gudana ta ta kusuri ha karkashin a watan katangin na aljanna gidaje na aljanna ko gine-ginen aljanna ga ƙoramun nan suna yawo ko ina lahum fiha ma yasha'un duk abin da ɗan aljanna suke so lahum suna da shi fiha a cikin aljanna duk abin da ɗan aljanna suke so suna da shi shehu radiyallahu anhu yace babu babban ni'ima kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahum ma sha'una fiha duk abin da ɗan aljanna lahum fiha ma sha'una duk abin da ɗan aljanna suke so suna da shi a ciki kaga wannan ba karamar ni'ima ba ce saboda duk abin da tunaninka zai kawo ma da rayuwa za ta yi sha'awar abin an tare da shi a cikin aljanna kaga kenan lahum fiha ma sha'un ba abun da ya bari shine haɗewar jin daɗi ga baki ɗaya kamar su kuma ɗan wuta wahila bainahum wa baina ma yashtahu shi wace ba babban azaba kamar ce ma ɗan wuta wahila bainahum wa baina ma yashtahu Allah ya sha makance tsakanin su da duk abin da suka so Allah hana musu duk abin da ka ba azabar ta kai wannan saboda suna son ruwan daɗi an sha makance musu da ruwan daɗi suna son abinci mai daɗi an sha makance musu shi suna son su huta an sha makance musu huta suna son su yi bacci an sha makance musu yi bacci duk abin da suke so Allah ya sha makance musu shi tsakanin su shi yan wuta kenan amma su ko yan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so suna da shi a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna sahaba latamurru bil mala'i min ahli janna وهم جلوس على شرابهم فلا يشتهي أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كوائب أترابا فيكون ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yan aljanna saboda jin daɗi giragizai ne za su riƙa yawo wuraren yan aljanna duk inda suka shuɗe da yan aljanna a cikin aljanna giragizai ne Allah zai halitta suna yawo su iyakar giragizan mi abbukatar dan aljanna su mai ruwan shi mi abbukatar dan aljanna su mai ruwan shi yace babu wani abin da dan aljanna zai yi marmari face girgijen na ya zubo mai shi ko menene girgije fa daga girgije Allah ya zubo da abin ko menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai dan aljanna saboda jin daɗi in girgijen saboda girgijen na zubar da komi sai ya ce an birina kawa'iba a turaba ya ce yau ba yau ba lemu ko inibi a'a yau 'yan mata muke so a yi mana ruwansu subhanallah ya ce kawa'iba 'yan mata a turaba waɗanda suke tsararrakin juna su ne wannan girgijen zai musu ruwansu fai kunu kazalik yadda suka neman a wajen Allah haka za a yi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mi lahum fiha ma sha'u duk abin da suke so Allah tabaraka wata'ala zai ba su don haka manzo Allah ya ce girgije na yawo yana neman mi abukata dan aljanna a zubo mai shi ko dan aljanna saboda shagwaba sai ce to yau ba lemu ko ayaba ko kaza ba a'a kawa'iba a taraba yan mata kawai yake so a zubo musu yan mata kawai suke so a zubo musu yace fa yakunu kadhalik yadda suka nema din kuma haka za a yi Allahu akbar Allah ya bamu amma dai a sani darul muttaqin Allah ke cewa gidan masu tsoron Allah gidan masu tsoron Allah tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wannan aljanna ba muna gadar da ita da masu tsoron Allah menene tsoron Allah Allah ya ce kai kai gurgudun iko ya ce ka bari ka bari iya karfinka inda ka kasa ka tuba ka yi istighfari sai Allah ya yafe maka wannan shine tsoron Allah Allah ya tabbatar da mu akan haka kadhalika yajri Allahu almuttaqin yadda kaga wannan sakamako ya rasulullahi sallallahu ta'ala alayka wa ala alihi wa sallim yajzi Allahu almuttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yake saka ma masu tsoronsa alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin kama an tambaya shin zuwa ne ne masu tsoron Allah din nan kamar can da aka ce su wane ne waɗanda suke kafirai sai aka yi bayanin su ne waɗannan yadda ga yadda ba ake karɓar rayuwarsu mala'iku ga yadda suke karɓar rayuwarsu suna cewa ku fito da rayuwarku da ƙarfi su fito da rayuwar da ƙarfi cikin wulakanci Allah ya kiyashe mu to su kuma waɗannan masu tsoron Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ne waɗannan tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin mala'iku suke karɓar rayuwarsu ta tawaffahun a wata ƙira'a ya tawaffahun abdullahi ibn mas'udin shi a ƙira'a sai ce ya tawaffahun ya ce abinda ya sa saboda ƙuraishu sun ɗauka mala'iku ‘yan mata ne suna ce almala'ikatu balatullah wai mala'iku ‘ya'ya ne na Allah subhanallah subhanallah Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine sai ya ce ai a karanta shi da ya tawaffahum amma dai kowanne an karanta ta tawaffahumul mala'ikatu watan wanda wannan magana al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir da al-Imam Al-Qurtubi suka wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud na karanta shi da ya ya tawaffahum saboda wannan hikima da ke ciki don kauce ma tunanin watan Qurayshawa da suke cewa al-mala'ikatu banatullah mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah wal yanzu billah shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan da mala'iku suke karɓar rayuwarsu tayyibin suna masu watan tsarki tayyibin da ɗin da sai aka mai fasara wajen guda shida tayyibin menene fasara tayyibin aka ce tayyibi ne waɗanda suka tsarkaka gabarin shirka ko da Allah zai karɓi rayuwarsu ma'ana ya aiko mala'iku su karɓi rayuwarsu ba su tare da shirka suna masu cikakken imani ba mushrikai bane shine ma'anar tahiri da min shirki wasu malamai suka ce a salihina ko da za a karɓi rayuwarsu suna salihai na ƙwarai na gari wasu kuma suka fassara zakiyatun af'aluhum wa amalu ko da Allah zai karɓi rayuwarsu mana ya aiko mala'iku su karɓi rayuwarsu ayyukansu da kuma a ayyukansu ga baki ɗaya tsarkaka tsarkaka ayyuka gare su wasu suka ce tayyibin al-anfus zukatansu suna masu daɗi tsakaninsu da Allah ko da za su tafi su sadu da Allah suna masu tsananin nishaɗi zuciyarsu tana mai daɗi ba cikin baƙin ciki da damuwa ba kamar da ake karɓar rayuwar mushrikai da kafirai cikin wato baƙin ciki da damuwa suna farin ciki saboda abin da za su haɗu da shi na sakamakon ubangiji don haka suke tsayibiyin ransu tana cikin daɗi wasu ka ce tsayibatun nufusuhum birruju ila Allah suna tsananin shauƙin komawa ga Allah tayyibin suna masu shauƙi komawa zuwa ga Allah wasu suka ce tayyibin an takuna nufusuhum sahala la su'uba zukatansu suna masu sauƙi ba wahala a cikinta cikin karɓar ram ba wahala babu raɗaɗi Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi rayuwarsu tayyibin amma malaman tafsiri suka ce waccan fasarar da ta farko ta fi ko ta fi munasaba cewa tayyibina dahirina min shirki suna masu tsarkaka daga shirka domin yayi muƙabala da wancan da aka ce zalimi ta tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusi ba shi muka mutu ba waɗanda mala'iku za su karɓi rayuwarsu zalimi anfusi suna masu zaluntar kansu da min da shirka haka aka ce haka Abdullahi ibn Abbas ya fassara zalimi anfusihim cewa suna masu zalunta kansu da shirka to wannan da aka zo wajen muminai aka ce tayyibin sai aka ce to fasarar da za ta yi muƙabala da wancan shi yafi daidai kaga nan zalimi anfusihim bishirki nan kuma tayyibin ay tahirin min shirki sun tsarkaka gabarin shirka kaga akasin waɗancan kenan waɗannan da su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi rayuwarsu suna tsarkaka ya ƙuluna mala'iku suna ce da su salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku wai ƙwalu lahun fil akhira anan an yi fasara biyu an ce salamun alaikum wannan magana sai an je lahira ne in za su shiga aljanna sai a ce salamun alaikum udkhulul jannata ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda da sababin abin da kuka zamo kuna aikatawa nabin Allah da imani da Allah anan kuma wasu suka ce a udkhulul jannata da aka ce nan bushara ce ake musu ba a riga an kai an ta lahirar ba nan dai lokacin da ran zai fita mala'iku in sun taho mala'ikun sun taho za su yi musu bishara kamar ayat da ke faɗar inna alladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim kaga wannan duka bushara ce mala'iku ke muminai in rayuwarsu za su fita ai aminci ya tabbata gare ku kada ku ji bakin ciki za ku rabu da duniya kada ku ji tsoro za ku je ku tadda lahira ai lafiya lau za ku je ku samu lahira za ku samu Allah lafiya lau sannan kuma nan kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari na ɗaya da dukiya da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala shine khalifa ku a cikin waɗannan har zuwa dai Allah ya yana muku bishara da aljanna ce to ai mu ban san ku daga ina kuke ce to ai nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wal akhirah duk lokacin da kuke ayyukan nan sallah azumi zakka hajji shahrul islam duk ibadu gaba kida muna tare ai muna tare duk ayyukan da kuke nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kaji bisharan malaiku kenan aka ce wannan bushara ce Allah tabaraka wa ta'ala yake ambatonta anan wasu daga malaman tafsiri suka ce a'a har an je ma lahirar Allah tabaraka wata'ala na cewa ku shiga aljanna kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaita daga hadisai da aka ruwaita daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam irin tanadin da Allah ya yi mai imani in zai karbi rayuwar shi irin tanadin da Allah ya yi mai imani in zai karbi rayuwar shi kamar da Imam Ahmad a Musnad takan Bara'un Azib Bara'un Azib yake cewa mun fita tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai muka je makabarta rufe wani bawan Allah da muka je sai muka zazzauna gefen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam muka zazzauna gefen manzo Allah haji sun zauna a makabarta gefen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yace mun sun kuyar da kanmu kai ka ce tsuntsaye ne akan kanmu ba mu son mu yi dogon motsi tsuntsun ya tashi dama haka suke gaban manzon Allah ba wai dai yana makabarta bane gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna sun kuyar da kansu kai ka ce tsuntsaye ne a kansu aka urwatu ibn mas'udin a riwayar bukhari yace yace kai ka ce tsuntsaye ne akan kansu ba su sun su yi dogon motsi balle su tashi to shine yake cewa sai manzon Allah ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari har sau uku manzon Allah ya faɗi haka daga nan sai manzo Allah ya ci gaba da bayani shi mumini idan ya zo ƙarshen rayuwar shi zai rabu da duniya zai sadu da lahira zai rabu da duniya zai sa- zai sadu da lahira ya ta san malahira zai rabu da duniya kenan lokacin fitar ransa yace sai mala'iku daga sama masu masu huskoki farare tas mala'iku daga sama za su sauka masu huskoki farare tas huskokinsu da kasan rana wajen haske suna ɗauke da wani likkafani kuma likkafani akwai turare a ciki haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma dukkan lik- da likkafanin da turaren daga aljanna ne likkafanin aljanna turaren aljanna sai su zo su zauna suna muwajaha da shi suna kallon shi iya ganin su zai ta kallon su su kadai ne zai ta kallo iya ganin shi ana nan sai mala'ikan mutuwa ta zo. da mala'ikan mutuwa ya zo sai ya tsaya daura da kanshi sai ya ce ayyatuhan nafsu tayyiba ya ke rai mai tsarki ya ke rai mai tsarki ya ke rai mai kamshi ya ce ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata irin gafar da Allah ta nada miki wa ridwanin da wata yadda daga Allah tabaraka wa ta'ala yace yana fadin haka mala'ikan mutuwa na fadin haka ba da kokowa da karfi ba da tashi hankali a'a na shiɗa na shiɗa mala'iku ne wanda za su zo da nishaɗi da jin daɗi da za a fitar da ran ya da kassan ana zare watan tsintsiya daga tushenta ba wata ƙara ba wata hayaniya haka Allah tabaraka wa ta'ala zai zare yace sai rayu sai ran muminin nan sai ya fita da kasan digon ruwa yana fita daga bakin sarka kasan ba mai ci to haka zai fita yace yana fita sai hannun mala'ikan mutuwa yana hwada hannun mala'ikan mutuwa shi yaran mumini nan take mala'ikun nan da suka taho su- sun zo tarban shi sai su maza maza su ansa ba za a bar shi ya shakata ba wajen mala'ikan mutuwa yana wajen mala'ikun rahama waɗannan mala'ikun rahama din ba su kyakkyaftawa da zarar ya ansa su kuma za su ansa suna ansa sai su shimfiɗa ran nan a wannan likafanin na aljanna ga kuma turaren aljanna suna naɗe shi cikin wannan likafanin da turaren aljanna sai a sai a hau sama da shi ana hawa sama da shi babu inda za a shuɗe a mala'ul ala sai mala'iku sun ce ma hadhihi ruhu tayyiba manzo Allah ya ce da an tasamma wannan ran an tasamma sama da wannan ran mala'iku za su ce kai wannan rai wace irin rai ce mai kanshi haka wannan rai wace irin rai ce mai kanshi haka فيقولون سيما لا يكون سوتشي فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها يسمونه بها في الدنيا sai su ce ai wane ne dan wane sai su faɗi sunan shi wanda as mafi kyan sunan shi sai su faɗi kuma sai sun faɗi iyayen shi su ce wane ne dan wane har sai an kai sama ta ɗai a ƙwanƙwasa sama ta ɗai a buɗe su ana buɗewa mala'ikun nan muƙarrabu na nan sama ta ɗai su ne za su raka wannan ruhin na wannan muminin har ya zuwa sama ta biyu sai an kai can sai su yi hannun oba su dawo su sun ma mala'ikun sama ta biyu hannun oba to su kuma in an taya can a kwankwasa su ma abinda suka faɗi kai wannan rai wacce irin rai ce aka zo da ita yau mai kamshi sai a ce ai wane ne dan wane kaza kaza kaza ana faɗe shi sannan su ma sai su sai su karɓe shi daga nan sai su kai har a kai sama ta bakwai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin bawana a cikin illiyin wa a'iduhu ila al sannan kuma ku dawo da shi a ƙasa baccin an kai ya yi ziyarar aiki to sannan sai a dawo da shi a ƙasa a ce a sanya shi cikin jiki ne ana sanya shi jikin jiki ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ai dama daga kasar muka halicce shi shi jikin sannan kuma ga, ga, ga shi nan zai koma a cikin ƙasa sannan kuma za mu fitar da shi daga ƙasar wani lokaci sannan sai a dawo masa da ruhin shi a cikin jikinsa sai mala'iku guda biyu su taho sai su zaunar da shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tambaye shi ce man rabbuka wani ne ubangijinka sai ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah kaji mu'mini haka yazo a bukhari haka yazo a bukhari ko ce ko mumini ko kuma watan muslim fai kula ni lahu sai su ce da shi wa ma dini ka to me addinin ka yace dini al-islam addini na musulunci fai kulu na lahu sai su ce ma hadar rajulul ladhi bu'itha fikum sai a kawo mishi hoton manzo Allah sai a ce wannan mutum fa me za ka ce a cikin shi fa yaqulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga bai rayu da manzo Allah ba amma imani da kauna ta sa in ya ga manzo Allah dole ya gane manzo Allah ba wani karanta da shi ba kuma bai rayu da manzo Allah ba in dai mumini ne manzo Allah ya ce da ya ga manzo Allah zai ce ai haza rasulullah ya ce ai huwa rasulullah manzo Allah ne sai su ce ma Allah maka ya kai ka sani sai ya ce ai karatu kitaba littafi na karanta fa amantu bihi na imani da shi shine alqur'ani wa saddaqtu kuma na gazgata to lokacin sai mai kira daga sama sai ya kira ce sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ya ci jarrabawa duk amsa ya amsa ta don haka fa afrishu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna yace ku mai shi fida aljanna za a zo da barguna masu taushi masu kamshi na aljanna a shimfida mashi cikin kabarin shi sannan kuma Allah ya ce wa albisuhu min aljanna mala'iku ku sa mai tufafin aljanna da yanzu da dan aljanna ne kawai yana dan tamfarari ne na kafin lokaci ne amma dan aljanna ne sannan ku buɗa masa ƙofa ila aljanna zuwa aljanna ya ce fa ya ci min rauhiha wa qibiha duk ni'imar aljanna daga aljanna direct sai cikin kabarin shi kamshin aljanna daga direct sai cikin kabarin shi kaga kenan wannan kabarin wani reception ne na aljanna duk zaman da yake nan yana reception ne na aljanna saboda annabi sallallahu ta'ala sallam haka yace shi da ma kabari ko dai ya zamo wata manzila ce min manazil daga manziloli na aljanna ko kuma hufratun min hufarin nira wal iyazu billah to saboda haka kaji irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi tanadi ga mumini tun wajen karɓar rayuwar shi mala'iku za su zo suna ce mai salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun wannan fada abin da kuka zama kuna aikatawa ne amma hakikatan rahama ubangiji ce ba wai shi aikin bane hakika shi ne ke shigarwa domin ne shi aiki malamai na cewa ko da kuɗin haya ne sallar ka tana da adadi wanda kai iya rayuwarka an lisa ta duk wani aikin da'a da kai an lisa shi na nan cikin littafin aikin ka kana da hasana miliyan ko biliyan kaza to yau da gobe in biya akai za su kare biya suka za a kare ce to sallar ka da kake ta kare azumin ka da kake ya kare duk wanda ka duk abubuwan da kai sun kare to sai yaya to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawarin yi shigar da mai imani aljanna ba ita don haka yanzu niyya ta yi wadda da zai shekarar biliyan kaza ba zai ba musulunci ba to ita ce yanzu za ta ci gaba da tafiyar da shi rahama ubangiji tabaraka ta'ala ita ce mai dawwamawa kuma ita ce haƙiƙa waɗannan ayyuka asbabu ne ayyuka asbabu ne don haka dole ne sai an rike asbabu in Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari hal yanzuruna illa an tatihumul malaika Allah tabaraka ta'ala ya ce ai su kafirin makka hal yanzuruna babu abin da suke saurare duk hujja a masu duk hujjar da za ta tabbatar da ɗayantuwar Allah Allah ya fito musu ita ƙara ya ce ku dibi sama mana ku dibi ƙasa ku dibi taurari ku dibi rana ku dibi wata ku dibi itace ku dibi duwar watsi duk waɗannan fa ni'imomi ne waɗanda Allah ya zano mana tun daga suratul hijri muke karanto su har ya zuwa wannan suratul nahli ita ma da su ta fara waɗannan ayoyi da waɗannan ni'imomi na Allah tabaraka wata'ala wa inda lakum fil an'ami ibra gashi nan mun muku dabbobin nema ga sufi gashin su kuna tufafi nonon su kuna sha fatun su kuna kuna kuna tantuna da su da sauransu sannan kuma daga baya ku zo ku yanka duk dai waɗannan ni'imomi duka an yi abinda zai sa mutum ya gano Allah ya gano kudurar ubangiji kuma ya ta Allah duk an riga an yi da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce hal yanzuruna ai ba abin da suke saurare illa an ta'tiyahumul malaikatu sai malaiku su zai ke musu malaiku su zai ke musu saboda karbar rayuwarsu saboda karbar liqabdi arwahihim dan karbar rayuwarsu aw aw ya'ti amru rabbik ko kuma al'amarin azaba na ubangijin ka ya taho musu ko kuma alkiyama kawai ta taho musu suna nan cikin wannan musu na ayoyin Allah da kafirce ma Allah da musu ɗayantuwa Allah kwatsam sai alƙiyama ta tsayi shi kaɗai suke jira kazalika ai kama fa'ala haula'i yadda waɗannan kafirai suka aikata wata kafiran makka fa'alan da min qabli waɗanda suka gabace su kafiran da suka gabace su suma irin haka suka yi isma'ila haka suka yi nan Allah tabaraka wa ta'ala na ce ya rasulullahi karanta musu yadda suka yi yadda suka yi to wasu sun yi irin wannan aikin nasu to amma bari su saurara su jiya karshen waɗancan ya kasance dan ya zama hannunka mai sanda gare su dan ya zama hannunka mai sanda gare su kazalika ai kama fa'ala haula'i fa'ala alladhina min qablihim waɗannan da suke a gabanin su fa'ala su ma suka aikata min al'ummi na al'ummomi kadzabu bi rusulihim ai sun karyata manzannin su sun karyata manzannin su wa ma zalamahumullah Allah tabaraka wa ta'ala bai zalunce su ba da ya halakar da su bi ghairi dhanbin a ce an halakar da su haka kawai ba zunubi a Allah bai haka kuma Allah yuridu zulman lil ibad Allah bai nufin zalunci ko kada wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zalunci ko kada duk wanda kaga Allah ya halakar ya cancanci halakar wanne kuma duk abin da ake cewa aya hujja haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala bai ya bayyana da ita karara walakin kanu anfusahum yazlimu ba su zalunci ko ma zalamahumullah ba su zalunci Allah bai zalunce su ba da ya halakar da su a ce ya halakar da su bi gairi zambi walakin kanu anfusahum yazlimun su ne suka zalunci kawunansu bil kufri da kafirci fa asabahum sayyi'atu ma فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
fa asabahum sayyi'atu ma amilu fa asabahum sayyi'atu ma amilu mummunan sakamakon abin da suka aikata asabahum sai ya same su da haka aka ce sayyi'atu ma amilu sakamakon miyagun ayyukan da suka aikata asabahum wannan sakamakon ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ma kanu bihi yastahzi'un abin da kafirai suke izgili ya taho na azaba haqa bihim shine ya sauka gare su kuma ya kewaye su Allah ya kiyashe mu wa qala alladhina ashraku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai waɗanda suka yi shirka min ahli makkata daga mutanen makka qala suka ce law sha Allah ma abadna min dunihi min shay ai da Allah ya so ma abadna da mu bauta ma min shay'in qawmi ba min dunihi ba Allah ba ai bautar da suka yi ta wani Allah Allah ne ya so ai hakan amma ba su su suna faɗa akan izgini na hannu amma abin da suka faɗa ai ba abin da zai faru sai da mashi'a suna faɗin wani abu ne wanda su ba san da abin ba ba su da wannan ilimin amma bakin su yana faɗi ta fuskar izgili amma kuma sai suna faɗin abin da a haka yake ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so amma su suna da manufa mummuna cikin wannan izgili suke nufi suka ce ai da da Allah ya so ma abadna da mu bauta min shay'in ko bi min duni ko ma bayan sa wanda ba shi ba na hanu wala abawna ko iyayenmu wala harramna da ba mu haramta min shay'in wani abu ba min dunihi abinda Allah bai haramta ba min al-baha'ir na baha'ir was sawa'ib da sawa'ib inda muka wuto can wasu dabbobi da za su kebance su ce waɗannan haramun ne eh qalu su ce hadha huwa haqqul lahi wannan haqqun wato haƙƙi ne fabanau alaihi kadiban yace shewa ce wannan gaskiya ce abinda suka faɗi gaskiya ne amma sun gina ƙarya a kan shi ƙarya suka gina a kan shi ba su sani ba fa ishrakuna su manufarsu yin shirkan mu wata harimuna haramta abinda Allah bai haramta bi mashi'atihi Allah ya so ai haka fa huwa radin bihi ya yadda da ai haka yazunnuna anna Allah idza sha'a shay'an radiya bihi su a mummunan tunanin su ji shehu in Allah ya so abu kaza ya faru su a tunaninsu radiya bihi ya yadda da abun ya so abun kuma ya yadda da abun akwai bambancin ya so abun ya auku da kuma ya yadda da shi to su saboda jahilci wasu bambanta tsakani ba wallahu tabaraka wa ta'ala la yakunu illa ma sha shi bace ai Allah tabaraka wa ta'ala haka yake ba abin da zai kasance ya tabbata sai abin da Allah ya so wa ma tasha'una illa in sha Allah walakin la yarda li ibadihi al-kufara sai dai kuma inda za a ware a tantance cewa babu yadda ta wajen kafirci ya so abin ya faru don in bai so ba shi ya cika iko ba cewa ba abun da zai faru sai abin da Allah ya so ya faru haka kenan kafircin su Allah ya so abin ya faru amma bai yadda da shi ba bai yadda da shi ba don wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yadda da kafirci ga bayan shi ba kazalika fa'ala alladhina min qablihim wannan muguyin magana da karyata manzanni da suke yi ba su suka fara ba ya rasulullahi Allah na wa manzan Allah tasliya ba manzan Allah hakuri cewa ya rasulullahi abinda ake maka na karyata ka da wulakanta abinda ka zo da shi da bijire ma abinda ka zo da shi ba gare ka aka fara ba amma annabawa da yawa gabane ka su kuma su iya ganewa ba su suka fara ba wasu kafin su sun yi irin wannan aikin kuma abinda suka yi an musu sakamakon irin abinda suka yi da haka Allah ta'ala ce kazalika fa'ala alladhina min qabli haka nan waɗannan da suka suke a gabanin kafiran maka fa'ala su ma suka irin wannan aiki kadzabu rusulahu sun ƙaryata manzannin su fa hal ala rusuli illa al balagul mubin ai ba abinda Allah ya dora ma manzanni sai isar da manzanci wanda yake mabayyani waɗancan manzannin Allah bai dora musu su bi diddiki dole dole sai mabiyansu sun zamo sun bi Allah waɗanda aka aiko su sai sun yi imani Allah bai dora musu wannan ba abin da ya dora musu su isar da sakon Allah don haka ya rasulullahi kai ma ka isar da sakon Allah kamar yadda muka dora wa annabawa yan uwanka isar da sakon Allah magana shiriya ko karba wannan baya hannun wannan kira iya kan ka kira rasulullahi wa hal ala rusuli babu abin da yake akan manzanni yace sai isar da manzanci al-mubin wanda yake mabayyana ولقد بأسنا في كل أمة رسولا الله تبارك وتعالى يجي أي بركتي ينزع بيتر annabawa da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su zuwa ga al'ummomi da yawa sannan kuma menene jigon abin da Allah ya aiko su da shi to za ka ji ya rasulullahi ka ji abin da a jigon abin da za ka yi kira zuwa gare shi irin abin da annabawa ɗan uwanka suka kira zuwa gare shi shi ne ɗayan ta Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika rasulan manzo fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma kama ba asna ka fi haulani kamar yadda muka aiko ka ga waɗannan mutanen makka da sauran duniya ga baki ɗaya menene muka aiko su da shi zuwa ga mutanensu an ubudullaha wa shitani bi an cewa an dinna tana tafsirin ba asna fi kulli ummatin rasulan abinda an madmunin risalat to mazmunin risalar shine an ubudu Allah wa jitanibu tagut ku bauta ma Allah ku dayanta Allah wa jitanibu taguta ku nisanci tagut tagut shine gumaka ai uturku kulla ma'budin dun Allah ku bar duk abin bauta wanda ba Allah ba ku bashi ko menene ko menene ka shaytani kamar shaytan aje la ta'budu shaytan kada ku bauta ma shaytan ko kuma wani kahini da boka wasanani da gunki wa kulli man da ila dalal kai da duk wanda zai kira zuwa ga dalal sunan shi tagut kamar yadda can baya mun wannan kalma ta taho cewa tagut din nan an mai fasarori da yawa an ce tagut duk wanda aka bauta ma ba Allah ba tagut kenan tagut gumaka tagut shedan tagut son zuciya tagut wanda zai kira zuwa ga bata abubuwan an fassara shi da tagut shine wajtanibu tagut ku nisanci tagut abin da ba Allah ba bautar abin da ba Allah ba فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة amma daga cikin waɗannan al'ummomi da muka aika aika musu manzanni ba kowa da imani ba kuma ba kowa da ya kafirce ba wake da shinkafa ne wasu sun imani wasu kuma sun kafirce don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu babu mamaki dan an samu haka wasu sun gaskata ka wasu sun karyata ka wasu sun shirya wasu sun bace ya rasulullah idan ma haka aka saba haka aka saba fa minhum man hada Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya shiryatar da su fa amana sai ga sun yi imani wa minhum man haqqat alaihi dalalatu akwai kuma wanda watan bata ta wajaba akan shi fi ilmin a wajen a ilimin Allah dama batacce ne wannan ya zarto a ilimin Allah batacce ne da haka falam yu'min sai ba su imani ba to haka su ma waɗannan za a samu wanda suka yi shari'a za a samu wanda suka bace fasiru fil ardi Allah tabaraka wata'ala ce ya ku fara makka ya ku kafiran makka waɗannan al'ummomi da ake ta karanta muku ba a wata duniya suke ba yanzu da kun ɗaura sitti za ku yi ta za ku je ku samu garuruwansu za ku samu garuruwansu ga sunan sai kufai ga riyoji ga dangarmomi ga gine-gine wanda duk sun rushe saboda yau da gobe ta rushe su al'ummomi ne aka taɓa yi nan gurin suka kafircewa Allah Allah ya halakar da su da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce fasiru ya kuffara makkata bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku je ku ga ƙarshen masu ƙaryata manzannin Allah ya ƙarshen su yake har ya halakar da su wa kullun akhazna bi dhanbi kowane mun rike shi da zunubin sa wasu mun durmiyar da su a ruwa wasu da iska muka halakar da su wasu da tsawa muka halakar da su wasu gashi nan dai abubuwa da yawa wasu tirkicin masa muka yi da su kowanne wa kullum a sanna bi zambi ai fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin waɗanda suke karyata manzanni min halaki karshen su halakar da su muka yi don haka su ma waɗannan su saurara abin da zai same su
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
Allah tabaraka wa ta'ala yana dan lashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullahi in taharis ala hudahu diya da zaka nuna kwadai akan su shirya su shirya dan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce laqad ja'akum Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum me kudan ku samu alkhairi manzo Allah me kudan kowa ya samu imani manzo Allah me kudan kowa ya shiga aljanna ne aka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa za ka yi rasulullah in haris ala hudahu duk yadda za ka yi kwadai ala hudahu a bisa shirya su wa qad adallahumullahu Allah ya riga ya batar da su la taqdiru ala zalika Allah bai ba ta iko akan haka ba fa inna Allah haqiqa ubangiji la ya hadi a wata qira'a kenan man yudil duk wanda ya batar da shi to ba zai shiryatar da shi wanda zai shiryatar da shi zuwa ga mai shiryatar da shi ba wannan fasara ke wasu suka ce fa inna Allah la yuhda man yudillu fa inna Allah shi fa lamarin Allah ya yake la yuhda man yudillu duk wanda ya riga ya batar la yuhda ba ba ya shiryatar da shi hajji wannan fasara kaga fa'ilin yahadi yuhuda daban yudillu daban fa inna allaha shi lamarin allah yadda yake sha'anuhu wa amruhu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun sha'an amarin allah abin duk da yaso zai tabbata abin da bai so ba kuma bai tabbata saboda haka man yudillu duk wanda allah ya basai ai la yuhuda ba a iya shirye ta shi la yuda ba a shirye ba a iya shiryatar da shi ba mai iya shiryatar da shi shine cewa la ahada babu wani mutum daya wanda zai iya shiryatar da shi ko man adallahu wanda duk Allah ya batar da shi fa man zalladhi yahdi wa zai shiryatar da shi babu shi babu shi da kai yake da qira'a biyu la yuhuda man yudillu ko la yahdi man yudillu fa inna Allah shi fa lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala da sai ka dauko man yudillu duk wanda Allah ya batar la yuhuda ba a iya shiryatar da shi ba mai iya shiryatar da shi mana man arada Allah idlalahu duk wanda Allah ya rufi badda shi la yaqdiru ahadun an yahdihi ba ɗaya wanda zai iya shiryatar da shi saboda haƙiƙanin tasirin shirya tana ga Allah su manzanni wasiɗa ne masu kira ne Allah ya turo su domin su yi kira amma haƙiƙanin mai shiryawar shine Allah tabaraka wa ta'ala in ya so sai a shirya da annabi ya kira shi kenan sai a shirya in Allah ya so kenan amma in bai so za a yi ta kira a yi ta kira inni da autu qawmi laylan wa nahar wa lam yazidhum du'a'i illa firara saboda Allah bai so su shirya ba don haka za a yi ta yi za a yi ta yi ba za su shirya ba to amma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tabbata wa manzo Allah sai ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya rasulullahi wa innaka haqiqatan latahdi kana shiryatawa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici aka ce nan Allah tabaraka wa ta'ala ya so shiryar sai Allah tabaraka wa ta'ala da maza Allah ya kira shi kenan sai abi maza Allah ya shirya ta kenan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shirya don haka ba ta naƙubi ba ne warware wa juna Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai hukunci na ƙarshe duk komi masu kira masu kira duka asbabu ne wasa'id ne wasiloli ne na kira din to gaya Allah tabaraka wa ta'ala gaya tana wajensa da haka in ya so a shirya sai a shirya da haka sai annaba su zama shiryayyu masu shiryatarwa in Allah tabaraka wa ta'ala ya so su shiryar sai su shiryar da waɗanda Allah ke son shiryar tasu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma lahum min nasirin min nasirin waɗanda za su kare su daga azabar Allah ma lahum ba su da su mali'ina min azabillah waɗanda za su kare su daga azabar Allah ba su da su wa aqsamu billahi jahda aymanihim suna ta yi wa Allah rantsuwa jahda aymanihim matukar rantsuwar su menene suke cewa la yabqasu Allahu man yamut abinda kafirai ke cewa kai ai wanda duk ya mutu Allah bai tada shi Allah bai tada wanda ya mutu to har rantsuwa suke yi cewa Allah bai tada wanda ya mutu mai da Imam Shukani ya kawo watan wani asari daga abu huraira radiyallahu an imam shaukani yake ce abdu ibn humaydin da ibn jaririn at-tabari da ibn munzir da ibn abi hatim dukkan su sun ruwaita hadisin abu huraira radiyallahu an abu huraira yake cewa qala allah ta'ala yace allah tabaraka wa ta'ala ya ce sabbani ibnu adama wa lam yakun yanbaghi lahu an yasubbani ya ce ɗan adam yana zagi na amma bai dace da shi a ce yana zagi na ba insha Allah subhanallah wa kadzabani ɗan adam ya ƙaryata ni kuma bai dace a ce shi ne zai ƙaryata ni ba insha Allah subhanahu wataala ya ce wa mata kadhibuhu iyaya amma ƙaryatawa da ɗan adam yayi mani yana cewa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut yana ta tattakewa yana rantsuwa yana cewa Allah bai ta da wanda ya mutu Allah bai ta da wanda ya mutu ni kuma gashi na ce bale wa'adan alayya haqqa bale wa'adan alayya haqqa ta da waɗanda suka mutu alƙawari ne wanda na riga na dora wa kaina kuma tabbaci ne alƙawari duk wanda ya mutu sai na ta da shi ni na ce sai na ta da shi dan adam ya ce la yab'athu Allahu man yamut saboda haka ya karyata ni subhanallah kaga musun tashin alkiyama karyata Allah da ke haka Allah tabaraka wataala ya ce yace to zagin da yaman fa amma sabuhu iyaya amma zagin da yaman fa qala yace inna Allah thalithu thalathati yace Allah shine na ukun alloli wannan zagi ne gare ni inji Allah dan adam ya zage ni yace ni ne na ukun alloli ni kuma ga na ce huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ni kadai nake tilo ban da abokin tarayya ni ne abin nufi da bukata ban haihu ba ba haife ni ba ban da kini daya wanda zai zama tamkata babu shi Allah ta'ala ce ni ga ina tabbatar da wahdaniyata ta amma dan adam yana ce inna Allah falisu falafa Allah ne na ukun alloli don haka ya zage ni wal iyazu billah Abu Huraira shi ya rawaici wannan watan hadisi hadisi ne kutsi kuma duk wannan abubuwa wannan a wajen malaman hadisi ko da Abu Huraira bai ce annabi ya ce ba to wannan hukuncin rafi gare shi domin bai cikin abin da ijtihadi Abu Huraira fahimta shi ta gano mai haka sai dai ya tafi shi daga manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah ya ji daga Allah subhanahu wa ta'ala na'am bala yace haka ne yaqafuhum Allah zai tayar da su wa'adan alaihi haqqa wannan alƙawali ne alaihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi alaihi ga zatin sa haqqan matabbaci masdarani muwakkidani waɗannan wa'adan da haƙƙan masdarori ne guda biyu masu takidi watan wa'adahu wa'adan wa haqqahu haqqan Allah ya yi wannan alƙawarin alƙawari kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa wa haqqahu haqqan walakin aksaran nasi sai dai mafiya yawan mutanen makka la ya'lamun yace ba su san da haka ba li yubayyana lahum alladhi lokaci sai mu tsaya nan a ce lokaci yayi Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladarsa abinda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana Allah ka karba mana kan sawaba tuntuɓin harshe ubangiji Allah ka yafe Allah ka gafarta Allah ka karba mana kan sawaba mujahid sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka fahimtar da mu littafin ka abinda ka fahimtar da mu Allah ka amfanar da mu da aiki da shi بجاه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta nima na alkhairi alfarmar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba kasan mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba kasan mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka yayi mana fitintinu da rigingimu da ake fama da shi da kashe-kashe ubangiji Allah ka ɗaukake mana Allah ka yayi mana Allah ka ɗaukake mana Allah ka yayi mana waɗanda suke cikin wannan mawuyacin hali ubangiji Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka kawo musu ɗauki bar masu sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu durrorin da suke fama da su Allah sa ka fara ce abinda ka jarrabe su da shi na rashin rashin lafiya Allah sa ka fara ce Allah sa kankare wa zunubai ce alfarmu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji Allah ka sanya mu rayuwar mu albarka ya cika mu ta Allah sa mu cika da kyau da imani da sa mu cika da kyau da imani la kara mana son manzo Allah la kara mana son manzo Allah Allah ba mu iko da manzo Allah ko da yaushe ubangiji Allah har ka sada mu da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya zama akan sawun sa bijaya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam fatiha wa salat al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين